نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شدة وتر رمضان جرى النبي صلى الله عليه وسلم دورة لليهدو لأربعين شدة wanda ya dace da shidda ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsir alkur'ani mai girma a cikin suratul qasas mun tsaya daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون سأل تعالى يتي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتدوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah ta'ala ce inna qaruna lalle qaruna mai kudin zamanin annabi Musa kana min qaumi Musa ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa ne ma'ana shi bani Isra'ila ne ba cikin fir'auna yake ba ba cikin jinin fir'auna bane cikin jinin bani Isra'ila ne shi yasa ma malaman tarihi suka ce wato ɗan uwan annabi Musa ne, da baban shi da baba annabi Musa uwarsa da yawansu ɗaya, ɗanwa da ɗan ƙari suke da annabi Musa. Sarakan makusanci ne, wasu kuma suka ce ma zaman uba yake ga annabi Musa, amma dai maganar da ta yi ƙari ta shahara ita ce cewa ɗan ɗan uwan baban annabi Musa ne, ko dai ɗan shi ko ɗan ƙanan shi. da kenan kusa yake gare shi kuma wato mutum ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi daɗin murya lokacin yana mutumin kirkin shi suna ce mai almunawar saboda kyawun murya da Allah ya ba shi in yana karatun attaura daɗi ke akwai sai dai daga baya munafice kamar yadda samiri ya zamanto munafiki ba bakire da zalunci ya zo ya halakar da shi saboda yawan dukiyar da Allah ya bashi ba Allah ta'ala ya ce ya kasance daga cikin mutane annabi Musa ba ba alaihim sai ya zalunci a kansu sai ya keta da bakin ciki a kansu wa atainahu min al-kunuzi Allah ce kuma mun bashi daga cikin taskoki daga cikin wuraren ajiyar kuɗi wuraren ajiyar dukiya shi ake ce ma al-kunuz jam'i ne na al-kanz kanz shine taska wurin ajiya ma'aji mangaza ta, ta ajiyar dukiya Allah ba shi mangazoji da yawa inda yake ajiyar duke shi ma inna mafatihahu Allah ta'ala ya ce abinda mabudan wannan mangazojin nashi da yake ajiyar duke shi latanu'u bil usbati lalle tana da nauyi ga jama'a ulil quwwati wadanda suke masu ƙarfi suna jin nauyin daukan makullai kiluluwa da za a bude waɗannan mangazojin nashi saboda yawansu Allah ya bashi kuɗi da yawa Allah ya bashi ɗumbin dukiya amma ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala an ce mabudan shi ma ma- makullan kiluluwan mangazojin shi ana iya azama alfadari sattin ya ɗauka wannan kiluluwan kenan bai na ga dukiya kiluluwa ne da za a bude mangaza kawai in aka tattara su sai a azama alfadari sattin kaga Allah ya bashi kuɗi da yau Allah ya bashi dukiya mai ɗimbin yawa sai Allah ya ce id qala lahu qaumuhu la tafrah ka tuna lokacin da mutanen shi suka ce mashi la tafrah ka bar kuri ka bar hwariya ka bar alfari da dukiyar da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farihin Allah subhanahu wataala baya son masu alfahari masu hwariya masu takama da jiji da kai da abin da Allah ya ba su Allah ba ya san su mana manyan mutanen shi mutanen kwarai suka mai nasiha abinda suka ce mai latafra ba su ce mai dukiya ta ma yawa ba ka rage ta ba ta suka yi dai ka bar kuri ka bar takama ka bar jiji da kai saboda Allah ya baka kuɗi su da ma kuɗi haka suke wanda kaga Allah ya ba su bai kuri da takama ba ya tsira su haka suke tsaye su kenan kwace daɗin su kenan ko su kuri haka suke dama da wuya ka same su ka kire na mutane akwai wuya su al'ada su ce haka ɗabi'a su ce haka in ba su yi haka ba su kai kuɗi ba to suka ce mala tafrah suka mai nasiya suka ja hankalin shi cewa gabar alfari da kuri da abin da kake cikin shi bana kakai takama domin dama Allah ya ce innal kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle mutum yana dagawa yana cika yana bacewa saboda ya ga ya wadatu ya ga yana da kuɗi musamman dai mu saman baka fata ko da abin na bako gare su larawa gaskiya kana iya ganin mutum kana iya samun mutum mai kuɗi ba kama yarda shi ne mai kuɗin ba wata alama ba ya gwadi mamu kaga ya- ya gina katafaren masallaci ba ya da wuri cikin masallacin in ma ka ce shi ya yi shi zai kai ta mamaki ba ya da wasu kaya da suka yi na mutane amma dai in ka kalli gidan shi ka san to lalle wannan mutum mai kuɗi ne in ka ga motar da yake hawa ka san mai kuɗi ne kuma kuma babu wani abu na biyanci zai tsayawa da kai in ka tsaida shi ku gaisa a yi hira a yi kofi ya ma jawo ka cikin gida ya ci abinci tare da kai Zai ka abin. to da jajjaye ko da yake su mu ma abin da yana bako ne gare mu kuma in ya zama jikinmu to shi kenan mu ma za mu bari mu nema bakuwa ce gare mu yasa duk wanda ya same ta galibi cikin mutum goma takwas sai kagan su sun zama wasu iri mutum za ka kira alo assalamu alaikum wani ce wani baka san da wa kake magana ba wani haka kare kare ba alhaji wani mutanen mu haka ne ba ruwan sai an gwadi muna da kuri muna da alfahari kuma galibi dai ɗabi'a ce ta dan adam amma dai ta yi yawa a cikin mu To mutane suka ce mai kakkai domin Allah ba ya san masu wannan muguwar ɗabi'a. Allah ba ya san masu ɗabi'a ta kuri. Duk mai kuri Allah ba ya san shi. Mai kuri saboda yana cikin jin daɗi, mai takama, mai ƙasaita, mai tinƙaho yana cika yana bacewa. Allah ba ya san wannan ɗabi'a ce muguwa. Allah ya kiyashe mu da gare ta suka ce mai wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nemi gidan lahira a cikin abin da Allah ya baka mana cikin kudin da Allah ya baka ka nemi mi ka nemi gidan lahira mana ka yi amfani da dukiya da Allah subhanahu wataala ya baka wannan dukiya mai yawa wannan nema wanda take babba a wurin biyayya ga Allah subhanahu wataala da neman kusanci zuwa ga Allah da nau'uka irin na wato neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala mana ayyuka masallatai makarantu asibitoci taimaka ma malamai almajirai marayu wallahi Allah ya baka kuɗi don kai wannan ne bai don kai ta tarawa ba don kai ta ajiya ba raganka da nau'uka na dukiyoyi daban-daban shaguna benaye gidaje manyan motoci ba nan ake so ka tsaya ba Allah ya baka ne don ka sayi gida aljanna da ayyuka na alheri ayyuka na jin kai na tausayi kamar dan lokaci ne aka baka dama ce dama kuma ba ta dawama ba kullum take tsayawa ba suka ce saboda haka kamar mai da hankalinka ga tunanin rayuwar duniya da kwalliyar duniya da jin daɗin duniya kai ta shagali ka nemi gidan lahira shine tabbas shine wanda baya gushewa kaga shi ma dai yau ba su ce mai kamar neman kuɗi ya yawa ba a'a kuɗin da Allah ya baka ka yi amfani da su wurin gidan gina gidanka na lahira domin hila yana can lahira sallaka azuminka taimakonka da su ake sayan waɗannan hilayen ba kaɗa ma kaɗan hilaye ba turwa son bane ba kati son bane ba san kusan duk ba ba mil bane dai ya wuce nan wurin ya wuce miliyar ma hilaye ne makaɗa makaɗa kuma cike da kayan alatu an gina maka su sai dai a baka maburi kawai ka shiga ranar alkiyama in ka yi aiki mai kyawu ba suka ce mai to ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka mance rabanka na rayuwar duniya cikin abin da Allah ya halatta maka a cikin duniya abinci kakka mance mana kakka yi watsi da abincin da zaka ci cika koshi ka cika koshi ka mulmuje da kyau ba hana ba saboda koda koda dai kwanan ka suka kare ashi nauyi wurin ɗaukaka walmashari sannan kuma ka sha abubuwan sha wanda Allah ya halatta maka sha ka sha ruwa mai sanyi ka sha lemu mai daɗi ka sha shayi ka sha kayan shaye-shaye ga nan waɗanda Allah ya halatta maka duk ka sha shan su duba jin daɗin duniya ba ne ba ana mutum ya yi ba yin su ba yana nan shi kenan kai ruwanka da Allah ba yawwa a kawo ma saman tabul ɗinka ga abinci kala-kala ga yanan gaji ga sunan naman su an sarrafa su wajen kala biyar akwai gasashi akwai soyayyi akwai dage-dage akwai romo duk na kaji ga sunan ba haramun ba ne ba hana ba haka sutura ya sa kaya masu kyau babu wasu kaya da za a ce su ne na kayan masu imani muna ganewa ko babu su abu wasu kayan masu imani an ganka da ya hula irin ta maka da ya hore riga wannan mai imba wannan bari in kana da ra'ayi ne sa abinka abuwa in kuma shadda kake ra'ayi sa kayanka nemi shadda mai kyau da rije ba mai kyau da shabiro dai mai kyau abuwa ka tona ka tona sai ka bincika telin da ya kowa ya dinki ya ma dinki ba wani abu ba hana ba da kuma gidajen zama da gida mai kyau gida mai kyau sai an ta kawo mafancir ɗin gidan kana diba ka gani inda Allah ya maka wadata ba ana ba in ba ka da ne to kakka yakuri ba ki da gashin wance kakki ce sai an maki tsamanci ba ka da halin wani kakka ce sai ka irin gidan wani in ka yi gidanka ka kare halinka shine ka yi dan bandir ɗinka haka nan ga yanan yawa ruwa wanke shi kawai ba matsala shi kake da hali in kuma ka wuce nan to sai kai wanda ko an yi ruwan sama ko shekara nawa kai ruwa ba su wanke shi ba hana ka ba mata ma ka tsaya ka auri ka tsaya ka zaɓi mai kyau mai addini ɗan babban gida mai addini kyakkyawa san kaɗe ɗiya mai zaji a hau jirgin sama sai ma ji an hau jirgin sama ta yi ɗaura auren ta duba hana ka ba kana da hali ka yi inda ya akwai in babu kuma ku hau kekunan ku ku je ku ɗaura auren ko ku dandara ta kuturu ku je ku duro mu a taka kasa in babu hali ba hana ba abinda dai ba su banna da wariya da kuri da alfahari da takama domin Allah ba ya san masu domin Allah ta'ala yana da haƙƙi a kanka ranka ma tana da haƙƙi a kanka ita tana bukata abinda ranka ke so ka bata iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka ka ba su haƙƙinsu ka tauye masu haƙƙi to suka ce mai walatansa nasibaka min ad-dunya kada ka mance rayuwarka rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata kamar yadda Allah subhanahu wataala shi ma ya kyautata zuwa gare ka wala tabghi al-fasada fil ard ma'ana ka kyautata Allah ya baka to kai ma ka ba wasu mun gane tunda Allah bai maka ruwa ba Allah dama ba marwaci bane bai kyauta ne to bai maka ruwa ya baka to kai ma ka ba wani ka ba wasu ka kyautata Allah ya kyautata maka zan duk lokacin da Allah ya baka abin duniya ya mika ma cewa ka kula da wasu ne kuma Allah ya yi haka ne dan ya bayyana halinka kai mai tausayi ne ko ko mara imani ne zan cewa duk duk dadin da zaka yi na duniya bai kai ka yi taimako ba dadi saboda duk daɗin da ka ji wucewa yake duk abin da ka yi ka mora ka ji daɗi ka hau ka shiga duk wucewa yake yi amma kaga wanda ka bada to shine yake tsayawa wani ya amfana da abin amma kuma na yadda dan aje maka kayanka amma wanda ka ci ka sha yana cikin salanga ka yi tsare shi ka kashi shi shikenan ka gama da shi ya zama kazamta haka in sutura ce haka nan ta tsuwa ba wai an hana ka kai ba amma dai ka mai da hankalin ka wurin kyautatawa wa ahsin kama sallallahu ilai ka kyautata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ardi kada ka nemi yin banna cikin ƙasa ai kada himma kada gurinka da kwazon ka ya zamanto so kake ka bata ƙasa bayan an gyara ta ka kyautata ma halittan Allah kada ka muna nama halittan Allah kada ya zamanto ka yi amfani da dukiyarka wurin bata ƙasa wurin bata tarbiyyar yaran mutane maza da mata ka zamanto kai ke ɗarme maɓanna gindi ‘yan mata da samari suna lalacewa kai ke bayan duk wani shaye-shaye da ake yara suna haukacewa. kai ke miƙa ma yara su je su yi shayi-shayi saboda zama kawalanka kana ba su kayan shayi-shayi su kuma suna nemo ma 'yan mata masu kyau kakka yi wannan kakka zo kana da kuɗi ka gina wani gida wanda ba abinda ake kaiwa ciki banda mata duk wanda ya kawo yana da shika goma wanda zai kawo budurwa ga abin da za a bashi wanda zai kawo jawara ga abin da wanda zai kawo mace aure ga abin da za a bashi kakka yarda ka zamanto cikin irin waɗannan mabannata malalata baka gore ma nemar da Allah subhanahu wataala ya maka kenan ba inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah ta'ala baya son masu yin banna a doron ƙasa qala shikenan Karuna da aka gaya mai waɗannan maganganu sai ce inna ma utitu ala ilmin indi an bani dukiyar nan ne akan sani da ke wurina mana saboda Allah ya san ni na dace na dace da wannan kudin shi yasa aka bani na sa abin da na sa abin da nake ba ban sa abin da nake ba na'am ba abin da kuka sani ku me kuka sani game da kudi kun san yadda ake neman su kun san yadda ake shan wahala ku malamai ne ku tsaya malantar ku kawai abin da karu ne gaya musu kenan duk bayan kare nasihan an kare yana jin da ana jin daɗi kamar ya ɗauka ya yi shiru bai yi rigima ba sai da aka kare ya ce to kun kare to bari ku yi na wani tsoho da aka ce wa ɗayan shi sun kawo malami ya masu wa'azi ya mai wa'azi malam ya zo aka tara jama'a aka yi ta wa'azi ko gidan tsoho na ta kuka ta kuka ɗaya na ta jin daɗi shi ba ya zakka kuɗi gari amma ba ya zakka ta kuka sai da sahi aka zo gaida shi aka ce alhamdulillah ai mun gashi an yi wa'azi kuma kun sha kuka kuma tunda muka gaba ai garrama ba mun san ai alhamdulillah an ji ya ce wallahi wallahi malamin nan da ya kalle shi na ta kallon sai tuna wani dan bunsuru shi da gemu haka da yawa din ya kalli gemun malam sai tuna bunsuru sai sa yake ta kuka daga ce harka ta lalace saboda haka karu da sai da ya bari sun kare ya ce musu inna ma utituhu ala ilmin indi a wannan dukiya na same da ne saboda cancanta ta saboda na dace da ita ta wanda ya dace da ita in ba ni ba yasa ana Allah ya bani ita saboda ya san na kamata a bani kuma saboda Allah yana so na Allah ya ce awalam ya alam anna Allah shin bai san cewa lalle Allah qad alaka min qablihi min alquruni Allah ya halakar gabanin shi ba daga cikin al'ummomi man huwa shaddu minhu quwwa wanda yake shine mafi tsananin karhi gare shi kuma ya samu kudin Allah ya halaka shi wa aktsaru jama'a wanda yake ya hishi yawan jama'a shi ma Allah ya halakar da shi wala yus'alu an dhunubihim almujrimun kuma ba a tambayar masu laifi game da zunuban su ranar alkiyama ma'ana ne ita ce da biyar dan adam dan adam duk lokacin da ya samu dukiya haka yake cewa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa bai za masal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi wa idza masal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktharuhum la ya'lamun idan jaraba ta samu dan adam sai ta roƙo ya ta kiran Allah Allah ya ce idan muka lullube shi da nema sai ka je yana cewa inna ma utitu ala ilmin an bani ita ne saboda ilimi Bana saboda Allah ya san da ni Allah subhanahu wataala ya san ni na dace shi yasa ya bani wata ya Allah ce wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masatuhu la yaqulanna hadha li lalle idan muka dandana ma dan adam wata rama daga wurin mu bayan cuta ta same shi zaka yana cewa hadha li wannan tauce muna ganewa ko wata riwaya an rubaito cewa karuna ya faɗi wannan magana ne saboda yana takama da cewa ya san ilimin kimiyya saboda ƙwarewar shiga ilimin kimiyya shi yasa Allah ya baya shi kuma Allah ta'ala al'amarin shi yana ba jahili yana ba masani dukiya kowa ba yake domin kan masana sire na jahilai domin su ma jahilai kan su rena masana kowa kai rena kowa shi sa Allah sai ya raba ya ba wannan ya ba wannan duka iske wani yana da karatun zamani kuma ga dukiya Allah ya bashi wani kuma ba ya da komi kuma Allah ya bashi a ganin haka ba masana aka hana jahilai me za su cewa masana cewa za su yi dama jahiliya za a yi kuɗi in aka ba jahilai aka hana masana su ma jahilai me za su cewa ilimin ku ilimin banza ne wahala ce kawai kuke ta yi ga yanan cikin ku ba wanda ke ita da wani duk talakawa ne matsayata to shi yasa sai Allah ya raba ya ba kowa daga shi Allah ba ruwan shi yana ba wanda ya ga dama ne kuma ya hana wanda ya ga dama yana iya hana ka kana da ilimin kamar yadda yana iya hana ka kana da jahilci kuma yana iya baka kana da ilimi yana iya baka kana da jahilci kayan Allah haka suke to da haka karuna wasu malamai sun ce ya faɗi wannan magana ne saboda yana takama yana da ilimin kimiyya ilimin wato sanin sararin rayuwa da ilimi mai zirhi yana kuri yana da shi shi yasa ya samu wannan ilimin shi yasa Allah ta'ala ya ce mai awalam ya alam in haka nan ne bai sani ba cewa da yawa daga cikin waɗanda suka gabace shi domin karuna na nan wajen ne na kwanan nan ne ba na can baya baya ba ne tsakanin zamanin shi da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wuce shekara dubu ko dubu da kaɗan kaga kenan ba harkon duniya aka yi shi ba nan baya baya suna cikin mutanen ƙarshe kusan ma su karu na tunda Allah ya halaka su Allah bai ƙara halaka kowa ba kusan karu na shine mutum na ƙarshe da aka halaka daga shi ba ƙara halaka mutane ba a ce ga wani mutum da duke shi da shi gaba ɗaya duka an halaka su ko ga al'umma gaba ɗaya Allah ya sauka musu da azaba duk sun halaka duk Allah ya rahe wannan kohai mutanen annabi isa da suka yi yunkurin kashe annabi isa allah bai halaka su ba allah barin sai suka ci gaba da rayuwa waɗanda suka yi yunkuri sai sun kashe annabi isa allah ya hana allah bai musu komi ba to kuma uwa ba manzo allah ya zo ya ta roƙon allah ya ce allah kamar halakar da al'umma gaba daya kenan sai aka bari gaba daya to kaga fir'auna na abin nan karuna na baki baki ne ba wancan bane na da Allah ya yashe mu amin wa kharaja ala qaumihi fi zinati shikenan sai karuna ya hito akan mutanen shi a cikin kwalliya a cikin ado ya shawo kwalliya ya shawo kaya ya hau hawa kirin yadda mawadata suke yi a mutanen da ya hito akan mutanen shi a cikin kwalliyar shi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya sai waɗanda suke san rayuwar duniya suka ce ya laita lana mitla ma utiya qarun ina ma a ce mu ma an ba mu irin abin da aka ba qarun ga doki ka san doki da shine mota ta da kuma doki hawa hawa ne waɗin keke da zaka gani ya cika ƙatu ta keke ga yana yana walƙiya ya sha kwalliyan nan gaba da baya mai shi shi ma ya sha ado daga abin ya burge ka ka ce inda ma a ce mu ma muna da irin abin da aka ba karun innahu la zu hazzin azim lalle karuna lalle yana da rabo bai girma ya samu babban rabo suna suna suna fatan su samu ilimi samu irin abin da aka ba shi Allah ce wa qala alladhina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi malamai cikin sai suka ce wailakum suka ce kai can ku sawabullahi khairun suka ce masu ladar da Allah zai ba ku ita ce mafi alheri liman amana ga wanda ya ba da gaskiya ga Allah wa amila saliha kuma ya aikata aiki mai kyau wala yulqa illa sabirun Allah subhanahu wataala ce ba kowa yake gamuwa da irin wannan ɗabi'a ba wadda aka ba karuna ya haƙuri ba Allah ta'ala ce sai masu haƙuri ba kowa zai ganin irin wannan adan da karuna ya ci ba da kulliya da ma'aikatan shi da yaran shi ga sunan sun rako shi ana alfahari ana takama ya yi haƙuri shi ma sai ran shi ya biya ya ce inda ma irin abin da ke gare shi aka ba shi to Allah ya ce sai masu haƙuri sai mai haƙuri daga san duniya sai wanda ya haƙuri game da son duniya wanda yake kwaɗayin gidan lahira mun gane ko? yawwa ba hana ka ba in ka ga wani da nema ka ce kai ma Allah ya baka irinta amma in mutunan kirki in mutunan kirki ne mutunan Allah ne mutum ne wanda in ilimi ne Allah ya ba shi kaga yana kokari da ilimin nan nashi ya ga ya karantar da bayan Allah ka ce ni ma Allah ka bani irin ilimin wani ba hana ba ko kaga mai dukiya ya hore ta akan yi ma Allah hidima yi ma addinin shi hidima ka ce ka ni ma Allah ya bani irin kudin wani ana son haka in kaga malami da ilimi yana aiki da ilimin shi yana ta kokarin yadawa kace Allah ka bani irin ilimin wani ba ko baka samu ba sai Allah ya baka irin ladar da yake bashi in dai da gaske kake ba ana mazuru ana shaho ba in dai da gaske kake to za a baka irin ladar shi haka in kaga mai dukiya yana ta hidima da dukiyar shi da an kare wannan masallaci a nemi wani wuri da ake bukata da an kare wannan makaranta a taimaka ma waɗanda ana ta yi cika Allah ka bani irin dukiyar wani to duk ladar da yake samu kai ma sai Allah ya baka in dai dan Allah ne in dai cikin Allah ya san zuciyarka in daɗin baki ne kake ma Allah Allah ya baka kai ma ka kiya Allah ya sani bai baka ladar da ya bashi amma Allah ya san ka da gaske kake in ya baka haka za ka yi to sai Allah ya baka irin ladar da yake bashi haka mai matsayi mai mulki mai shugabanci mai wata daraja da Allah yana amfani da wannan darajar tashi wurin amfanin al'umma ka zanki fatan kai ma ka samu irin wannan to sai Allah ya baka irin ladar da yake ba shi amma mutunan kuma mutunan banza haka nan in ka ga mutunan banza yana shiririta ka ce ka Allah ya ba mu da ba mu irin dukiyawa ne aini sai na sai na ma wucewa ne ni sai na ma wucewa ne shagalin da za yi sai ya yi na wani barnar da za ni sai ta hita wani to duk tare kuke komi naku da ɗaya ne zunuban da ya samu kai ma sai an baka shi saboda mi saboda mummuna aniyarka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi wani azumi da muka yi na shida Allah ka sa ka karbi shi Allah da karban mana duka azubu muka mu da ibadodin mu gaba daya Allah kuma Allah ka kara mana niyya da kwarin gwiwa ka kara mana himma a wurin ayyuka masu kyau Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka samu kari da duniya lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا نسلم عليه